من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل وكان في معزل يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء غيظ الماء وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddar haɗurmu a markar ahadu suna jama'a wanda ke ungwar karkada a birnin da makaram jamhuriyar Nijar. Yau muna Juma'a 28 ga wata na Ramadan hijira shekara 446 wanda ya dace da 28 ga watan uku 2025 jiya bayan mun kare gujarat inshallah yau za mu karanta wasu ayoyi na wasiya cikin sun an'am na bilabin mas'ud ke cewa mai sai karanta wasiyar da manzo Allah ya bari a rubuce ya karanta wannan ayoyi kahin nan akwai yan tambayoyi cewa me hukuncin wanda ya ci abinci bayan ketowa alfajir iya tsammanin da sauran dare sai bayyana ashe a kwace take to wannan ya daga cikin wanda rangon mai ya hau suna kuskure ba magana ramuwa akan azumin shi azumin shi yayi wanda ya ce kowa ya tsaba na kaban fada ba a ce a wurin shi gita wa da ya ci abinci ta bayyana don yawa kan lokacin sa lokacin umar wani haɗa suka ce a dole ne mun rama an ci abinci an ƙari an sha ruwa an mutu da afusa ka san irin da ba man da ne ga ran ta kullo daga sama ta subhanallah ya ramuwa umar tilawar nan ma ta kaɗa kuma isma kuma ce wallahi ba ma ramawa ina ba domin da gangan ba suna cikin kuskure ba a magana ramuwa irin wannan sai cewa mace ce mijinta ya sake ta tana cikin haila kuma ya maida ta mai hukuncin wannan saki saki ya yi daidai a tuba ga Allah lahi da suke cikin jini magana mai kari duk da kuma sakanin cewa suke bisa suke bida ne ruwa wanda kan ruwa da dalilin da ga ruwa da albarin rahimahullah ya karo a wuri hadisai marfu'ai da mukufai wanda dai tarjihin maganar saki yayi ibn umar kin da ya abin ya saki mata cikin jini annabi ya ce mai data in ka mai da ta in ta jini ta tsarki na dama ka suke ta to annabi wannan ya tabbata kuma ya ce hasiba ta tsarki kan annabi ya kunta sa wani ciki a zaman saki kenan lalle lahi da kai kuma an ce ka mai da ta amma wai bai da ta dai bai ɗauke wancan sakin da yi sake ya yi suke cikin gaskiyar magana suke cikin dini laifi na zuba ga Allah kuma amma sake na haka yi a cikin da sai sake na kwan sai aiki da yake kusanta mutum zuwa ga Allah to kullum yan wa bayan tabbata da imani babu aikin da yi kamar ambata Allah shi ne muke gaba wajen kusanta bawa da Allah ambata Allah zikirin Allah ambatan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah zamu mai salati an wawa annabi wa annabi salati haka a mutum a cikin sallah ko cikin huduba cikin magabata ba ce babu nassin da ya zo karara a yi ko ka yi babu sama da muke rinjiya wani wani wani bai tsara da bai illa kuwa ya in ka yi zikir bai bata da amma ba a neme ka da yi ba dan mai sallah ko zaki daban da kake cikin shi amma babu nasi za ka maka al'ada ko ka a cikin sallah din ko cikin wani ba kai kana kenan wannan in mana ga wannan ga wannan da ina ne kuma kenan iya cikin sallah sai yake ji kamar iska tana hutawa sunan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani cewa wanda yake cikin sallah sai ji ashkal alai ke dan wani motsi motsi a harjin nushi a alamin kudin a yaro da kamar na hudu suka fi ba iska ce kuma iska mace ba annabi ya ce kai wuta daga sallah a ta sami a sauta a biya annabi ya ce dole ya ce wannan shakka a cikin sallah ta wuce ba su shakka to a nan wasu wani biya yake ta annabi ta kakka bar sallah sai ka ji tsari ko tsara ta yi ƙi ne ya tabbata ta ce shi magana za a kwarfi nisa cikin cikin malikiya ya ce shakka tana ɓata a wallah magana mai ƙari kokon tube ture kini eh shakka bata ture bata bata ture kini abin da tabbata ka rola shakka ce ana na kawo da tarore ba ni bace kakka bar sallah kakka huta sai ka ce yan biyu ƙara ko tsani ni duk ayyuka muke ne kini ko a takeici alama aya ta farko 151 cikin al'amari قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم yan wani ayoyi ne guda uku kamar da bin mas'ud ke tare da al'adu yake cewa mai so ya karanta takarda ta wasiyar da manzo Allah kan yayi kuma da kashin shi a sama tabbas gashi nan da karanta wannan ayoyi cewa da warko wannan sura su an'am ta ambata ababe da yawa ne yanki gobi na haramtawa da halittawa da shar'antawa ba da Allah ba babu nutsi daga Allah farin fara na bige-bige shaci wani abin da ya biyo ba wannan ayyuna bayanin ne Allah ke cewa kullu da gayar mutane ta'alau atulu ma harrama rabbukum alayhi duk aje wannan kama kaman da hayaniya ku zo in karanta muku abinda ubangijinku da kanshi ne haramta ba kama kama wancan ba wannan ababen da Allah ne da kanshi haramta wannan ababen ba shaci hudu tara sai wara da cewa Allah tushriku bihi shay'a babban aiki ba abinda Allah subhanahu wata'ala ya kyama ya yi kamar zama shi ne babban aiki mugun aiki sai fara da shi kada ku gama Allah da wani shi na ta duk abinda mutum ya yi in ya kauce masa shirka ya yi babban aiki saura in taɓa ce mata gyar daga baya bayani yau kasa ruwa a nan bukari ko mutum sun karuwa ya kawo mutum cewa na sallallahu alaihi wasallam kamar da ke ruwa ta abu zar yake cewa a tani jibril فبشرني أنه من مات من مات لا يشرك بالله شيئا من أمتي دخل الجنة قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قلت هجس من ذلك cewa sallam jibril ya zo mini ya bani albishir ke cewa duk wanda ya mutu da ya shirka da Allah cikin al'ummata zai shiga aljanna sai manzo Allah ce mai jibiri ko ya yi zina ya sata sai jibiri da ce ko ya yi zina ko ya sata ko ya yi zina ko ya sata ya dai su ita ko ya yi zina ko ya sata zai shiga nan mai yanwa maganar ta bayyana a gaba gaba cewa zina sata sauransu laifi ne a kuma kuba ta duniya ta lahira amma duk girman lahi za a gama duk girman lahi shirka ta su ita ce uwa dodo alai ita haka ya tsari amma zina ta yi ko ba gano ta maka ba zina amma azaba shekara nawa wuta kan hutu magana ke ko sata da kai amma kuma ta duniya kuma maka ba a sa ka wuta shi ne ba a dawama a wuta mutum ba shirka kai ba shi ne hadarin shirka da Allah da muhimmancin sanar tauhidi biyan da mutum alami neman tsira da imanin shi kai gurbata imanin shi da shirka dole ka ci tauhidi dole mutum ya tafi tauhidi ya san Allah ya san haƙƙin Allah ka san abin da ɗan kama wani Allah kai shirka da Allah mai shirka haɗa Allah da wani ka so sai Allah da wani duk abin da ke na Allah ne ba ma kowace Allah duk abin da ke Allah ne kira dogara da tsoda abin da ke na Allah ne to baka ma kowa sai Allah dole mutum san da haka in kuwa ka shiga to ka gama yau shine hadarin shirka da muhimmanci sanin da mutum ya fara da cewa Allah ya shirku bi shay'a ka ku gama Allah da komi bayan wannan sai ta yi wa bilwali ne na insan mai girma haƙƙi a kan ɗan adam ma ya kunshi ya ce su kuma uwaye guda biyu allah ya umarni a kyautata musu nan yan wata isanan allah bai keɓance ba kudi da ya suwa tattali duk abin da yake kyautatawa an ɗora maka ba babu iyaka iyaka duk abin da kyautatawa ne wannan da wace ba masu girma haƙi a kanta bayan allah da mazauki cewa ya ce wala taqtulu auladakum min imlaq kar ku kashe ɗiyanku ya ce min imlaq saboda talauci da kuke da shi ya ce na hannun zukukun wa iyahun mu muke arzika ku ku uwayen har su ɗiyan arzikinsu a kan hannun allah yake ba a kan gwamnati da yake ba a kan ƙasa ba yake ba kuma mai zaka ce hadiya mun ta kare akwai mai zaka ce hadiya ko ta yabi Allah shi ke ce da kowa yau ne da Allah ce mu muke ciyar da su ko kuwa ne nan ta isra ta aka kashe ɗan ku da tsoro shi ta yi ne hatta ne hatta ma ta hatta hashiya can kan kwace ɗan ku don tsoron talauci ya same ku hashashi ta bila ta Allah ce na narzuquhum wa iyaku nan yace na nuzukum can kashe iya dan tsoron in suka zo talauci ya same ku yawan iya ba suka ce ba yawan iya talauci ke kawo to a can da Allah ya kawo hana ku kashe iya dan tsoron talauci ya same ku sai ka da mi ya fara da iyan yace na nuzukum su da suke zawa Allah ce mu muke ciyar da su tukunku ko iyaku a ta haka haka kawo biyan da ta iya tsoro suka kama talauci to arzikin ba na gare ki tsawon allah ne magana allah ke na magana allah ce arzikin nasu allah ce mummi ce da su da banku na ya ce milar na a kai ne talaka kake tsoron kudi talaka ne ka iya gasa rike su kai iya kaza kaza allah ka nanu su yanzu ma Allah kai kai da mu Allah ce da kai kuma sun zo wa iyahu da su to Allah zai kasa ne dan wa an ga lalaci daga kai yake tarbiyya kuma da ba amma ba yawa ko a kafuci kun ga kun ga wani yawa ko a kafuci kun ga wani yawa tana da India ko yadda duniya duniya ba kasa suna cikin kasashe na gaba-gaba wajen ci gaban tattalin arziki kuma su suke kowa yawa indiya da a yau inda ce a gaba tana wuce masu masu ban da sani na yanzu indiya ta yi cana yawa a yau ina tunanin da shekara kusan goma sha biyar muna harami muna hira da mutumin indiya suka ce ma da suka ce mu nan da yi shekaru ya wuce cana ya ce me yasa ya ce matsalar cana hana aiwa inda ko ba na aiwa aiwa kun a gini duk ashe yanzu abun kare da aka yi na ganin wani shekar ta wuce ma kwarai ma tsakanin ma da yawa inda ta zo ta mamaye ta ta huce ka amma yau tattalin arziki ba tattalin arziki a har yau muna jiran shinkawar indiya da ta rike bara a samu matsala ta rike shinkawa amma an ce bana ta shige tan ko tan miliyan 800 wisan bin wisan miliyan da ton ta saki bana ma india su mahi yawa kaga da kudin kenan kudin lalaci ne a samu ku buku iyawa ku rubagi ne talakawa ne ku gun yawa buku iyawa kada kudin na lalaci in ka ga lalaci da gare kudi Allah ya ba dan adam damar da zai iya ce ta kai ta ce da wani ko zai lalaci amma wallahi ba ga yawa bane inda yawa da misali da ake karara har musu kace duk bashi bayar bayar da mutum da kace gayi daga shi a gaban ka da idan ka kato ne ga ta daga India har yau muna nan yan kaɗai din muna jira shinkafa bayan magana kudi kuma bayan kudin shinkafa kaga abin kenan ba da yawa ne wanda ma nan alƙawarin Allah ne tunanin su uhum wa iyaku arzikin iya da an ce kisan suke ɗan ra'ayi ce a cikin annabi ya kiran wazi da kafi irin masu zub da muni a waje yanzu abun yan mazin wani hanyoyin su ɗan waye kan yawa da mace ba a yi ba ta maganin aihuwa ne da mijinta ko da ka karfe shi yanzu abin ya kai ɓoye mace ba ma mai ba a kyale shi kyale shi sai ya kashe ki a rabota ana ta mata ta ki girma tsohuwa a rabota haka da yanzu ta kai ko da kai ko da kai kwana biyu shiru ko mata aiwa kwana biyu shiru ko da kai aiwa kai ya kai ko kai magana a shafi izini ita kuma ta ji likita sun bata sun bata allura ko an samu kuma bata magani kullum baka labarin kullum ko ya ka aihu a kasa aihu a kasa to da wannan wannan dai magana Allah wannan tunani ne mara kyau ga Allah wallahi sai lalace da gare kuke rashin tarbiyya ne kuma rashin kun rabon ci kun ma ba da yawa ba da aiwa ne Allah ta rike mu Allah ya ce dai kenan nahnu narzuqukum wala taqtulu auladakum min imlaq kakkashe iyanku dan kuna dan talauci na marzuku kuma iyamu alace mun muke arzuta ku kukuwa yadda su diyan wala taqrabu al-fawahish ma zahara minhu ma batan Allah ce kan kusanta kusanta banda alfasha zina ce shan giya ce duk wani alfasha Allah ce kan ma ku kusanta ta dini da ta koye ce wala taqtul nafsa allati harama Allah illa bil haqq guji kisa ku kashe ran da Allah ya haramta in ba kan shari'a ba shi ne ya zina da armi ko ya kisa ko ya kisa ko ya rida haƙƙin shari'a ne da ya ƙarfata zalikun wasafin bihi da allafin taƙirin wannan abin da aka jero da allafin wannan ababe da allah da kai shi muku wasiya umarni da kula da wannan ababe kuma don ku zama masu hankalta ku gano abin da ake ci Allah sa musu masu hankali ya ce gaba wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashudda wa awful kayla wal mizana bil qist لا نكلف نفسا إلا وسعها وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْتِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
an wa bayani da muka yi na karshe na maganar kisa an haka ce kisa kaka ce a musulunci ko akwai za ta kashe kahuri mazila Allah ta maka ɗan shi. Annan sarrafa mai zuwa cikin rubuta inganta na muke cewa duk wanda ta ce mu'ahad kawun amana. Na muke lamin cikin rana jana ko kamshin ma aljanna ne ba ka samu wannan lokacin. Za a yi nufin takar gidan aljanna ko kawun ne na amana. Ina ga magana musulmi. Annan sarrafa muke cewa inda 'yan sama da 'yan ƙasa gaba ɗaya za su tattaru akan kashe mummuni guda ba ruwa da yawan Allah zai kifa sa gidan wuta ne ya kalli ka'aba ce ya ka'aba me mai girman ki da kadarin ki ka'aba da alhumaki amma mummuni yi daraja mummuni guda ta yi ta yi daraja ka'aba mummuni guda ya yi daraja ne ba wajen Allah ran mummuni ne mai amma duk an kawata mutane kurin kisa kurin ka kashe kashe wa kun kashe mutum kurin shikenan ana ka an kaje kurin hadari ne sai mu zai kisa wallahi na Allah ya ce wala taqrabu mal al-yatim illa bi tatiya Allah ya ce ka ku kusanci kusanta ma ka ku kusanci dukiyar maraya illa bi tatiya sai hanya ta kyauta ta gyara dukiya Allah subhanahu wataala ta yi magana kan kashin taɓa dukiya ya zama tukunci ga masu ɗin marayu Allah ya dama ɗaya ku rike wasalunaka wasalunaka an ya samu kun kana da khair sama tambaya kan dukiyar sama da daga jawo a yi sudu a gyara dukiyar da mai alkhairi wani to fara kun kun fara an kuka zama dukiya da su to anan dole ku azarci ƴan uwan ku ne ku kula su Allah ga cewa wanda yake talaka ne in kada yake mara ba da gida an gama a ci a gida amma wanda ke magana da nufin da wanda yake mawadaci ne ke ta dukiyar mara kuma Allah ke cewa innal ladina ya'kuluna amala tama zulman inma ya'kuluna fi butun nar tasallu sa'ira wa inda suke cin duke mara akan zalunci Allah ce kamun kana cin wuta ne garwacin wuta a bakin ka kuma da kuma gobe kiyama kana da gidan wuta da haka nan wajibi mu kare dukiyar marayu ko ku san da ya ce hatta ya buluka shidda har sai yaro ya kai karfi shi ya shiga hankalin shi kuma Allah ce wakilin sama a musu jarrabawa a gara mai hankali ne a bashi ɗan jari kaɗan a gaira zai a juya shi da a kare mai dukiyar har ya shiga hankalin shi a zo a yi shaidu a bai da dukiyar ya shiga hankalin shi bayan wannan ana dukiyar maraya ya ce wa aful kai da wani mizan kuma alaman umarni mu cika alkai da abu na mizan da abin da awo ne za a shi na kai da tiya da zaka da mutu da sa'i shi na kai kuma da mizan na yau ne kowane yake ku cika kirkir ku yi adalci ya ce la yau kalli sunan san illa wasa allah bai dora mara ya je baki abin kai kai baki iya ka jama'a adalci kuma adalci ya ce wadda zaƙultun fa'adu walauka na zaƙuru in har za ku yi magana ku yi adalci ko da makusancinka ne ba shi da gaskiya aka tambaye ka shaida ka hudu gaskiya ko ɗan wata da tattalin gaskiya ko ba wata ne haka allah ba mutu ko bi ahadin la'au mutu ka alƙawarin allah haka da a cika alƙawari a wani gaskiya kai adalci na mafi zalikun musakun fi la'allakun tazakkaru wani iya da cikin wasiya umarni da Allah ya mana kuma don mu zaman cikin masu wasuwa Allah ta cikin masu wasuwa mai ce gaba wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وأن إذا تحيّت ميتتا كبيرة a aikace a nan sallallahu alaihi wasallam ruwawi ingantattu ya wasu habai bayanin wannan aya a aikace a rubuce bin masu ke cewa a nan sallallahu alaihi wasallam muna game da shi sai ya zo sai ya kurtu saka dogo saka a gaban shi a meke sai karanta wannan aya bayan ya ce kurtu dogo saka sai wasu kurtaye kanana masu shiga masu gamuwa da wannan dogon kurtu a gefe sai karanta musu wannan aya wa anna haza sirati mustaqima sai bada musu wannan fat sai ce wala tattabi usubula wannan hanya sosai ita ce ta Allah sai ce kakkuru waɗannan ƙanana na gehi shi ne subul ta misali wannan bayani ne ƙarara kenan wannan kowa iya da'awa kamar da ya bayani sallallahu alaihi wasallam na cewa افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على سنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة يتكلها في النار إلا واحد إلى من يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي يتي يهوداوا سر بجدا سبعين دقيقة nasaru gida saba'in da biyu ya ce wannan al'umma tawa ita ma za ta rabu gida 73 ya ce duka wani hanyoyi kulluwa finna duka ya ce yan musulmi ba wanda da mai yawa ta daba dawo dole da su sulubin ƙwararri a kasararmu la ya fi nuna a kasararmu la ya fi nuna a kasararmu hun billar shukun mahiyar musulkai da mahiyar bas hankali mahiyar bas imani budan gaji mahiyar bayan ya fallasa kan ba ruwan Allah da mafi yawa ba imani ya annabi ce duka wannan saba'in da uku dukkan mutum ban da hanya guda su ne waɗannan hanyoyi ƙanana kowanne iya da alaƙa da musulunci ba gani kowa yi musulmi ne amma ya bar hanya ya bar su magana ke ya bar su sai sabis ya rasu da to su wane ne hanyar guda masu tsira sai ta wanda yake kan irin abin da nake kan shi ne da sahabbaiya kaga na annabi ya baka misali ya baka mizur a hannunka duk abin da mutum zai yi manzo Allah yayi a rayuwar shi sahabbai sun yi in babu wannan amsa kana wancan bangare 70 da wuta kama kama kama kan tawala ta gadama shi na abin da ni annabi ya mutu da ni ba wani iya magana da kakale ji magana ka ji mutum kare yi ji magana da wani yi ka da wala wannan abin da shi annabi yayi sabai sai a ta ka gaba ka gida dewa ko ko shamil da ne ta baka halafa inda ibada ce inda ibada ce waɗannan musiba ka kaba kan halaka ka wahala ga wahala kun babu lada ya kashi shi ne magana ta zuwa hanya sak gurin Allah ya ci annabi shi Allah ya aiko ya karantar da mu addinin Allah abinda Allah ya fito ga jagoro ne kawo duk mai san tsantsar Allah قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله إن حتى كسبوا تعلم تجامس تكبين نامك نبي يوم نعم حتى وأن نبكي نكتب إن أتبع إلى ما يحيي وما تقع عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى النبي كيف يأتي بانا برأي لكنا إن أبو وحي dan wa idan annabin da Allah ya aiko manzon Allah kace sama bai da damar kirkira da hira da ra'ayi ijtihadi ya ibada shi ma ce wahayi yake bi abinda aka ce in hudi shi nake hudi in shi zai kuma idan manzon Allah bai samu damar kaji bai nashi sai malamin ka shi ilimin shi kai har ka bakar wahala wajen gyara bid'a hasana kaza kaza kaza ko mu ce bid'a ce amma mu ce annabi ya taba sai kai babban malamin kai ya sai da mu dan haka bayanin yan wasu ta ramu ta hanya ce a fili sai ke cewa tarakatukum ala al-muhaddath al-bayda yace layluha kan hariha la yazibu anha ila hadi maza Allah ce na bar ku kan hanya barabas babu duhu ne kike shiga duhu hanya ce ce barabas yace daren da rana duk daya haske ne ba mu bar zikir sai halaki bayanin suke a cikin karara sai wata hayaniya ka bi da wani ka bi tsarin wani ba abinda annabi ya raka yan uwa in kai mai san sallah ne ka yi ka kare ba kai ta annabi wani zai rika sallah awa su kumbura awa su kumbura saboda yawan sallah ashe ta jihar rasulullahi kana ba kana kumbura ko kana kumbura yace Aisha a fada akunu abdun shakura da zaman to baya bawa da godiya ga Allah ba ana mace kullu ala kullu ala kullu ala cikin amana Allah ki annabi duk abin zaka dauko annabi kai yana nabi to abinda ma annabi ya kawo ba mu iya gaba ɗaya ba saboda Allah duk abin da mun annabi in sallah ce in azumin ne in zikirin ne wallahi bin mu yi yadda yi to mu da ba mu yi ba tsari annabin da Allah ya ko abin da ka mana ba mu yi da gaba ɗaya ba amma ka samu damar tsaro na wani haka samu dama na annabin kai gaba ɗaya ba kun wani yayi maka yayi maka kuma mai kuma kai gol Allah shi da mu dan haka yace wannan ita ce hanya ta mustaqiman fattabi'uhu manan Allah ta kubita wala tattabi'us subula kakkubu waɗannan ƙananan hanyoyi fatafarra ɗabikun an sabili za ta raba ku da hanyar Allah kana ta ya kai kwana ta zaka ta ta kenan ka ta kenan shi kenan kan hanya da kai kwana ka ta fulani kenan ka ga bin bin kana ta hanyar sosar dotar to da ta wancan ƙananan Allah ce za ta raba ku da hanyar Allah wanda bid'a to za ta raba shi da sunna ya ce zalikum wasaqu bihi la'allakum tattaqun wannan bayani da ya gabata ɗan uwa ta shine umarni ko wasiya da Allah ke muku don ku shiga layin bayi masu cin tsoron Allah Allah samu alayi yan uwa nan ya kamata mu tsaya ganin mun zo ƙarshe duk da yan jawabai da yan uwa za su yi kuma da wurko muna da yan uwa ina ga akwai majar akwai alhaji umaru malamin mashi ma zai bayani sai mu zai da addu'a kahin nan dan uwa so da yawa muka dogon sa ba kadan na baya kadan saboda matasa wanda ba san ba abin da aka yi kuma san abin da ke gaban su dan uwa dole mu wa Allah godiya dole mu wa Allah godiya akan hidima da faɗakarwa ta malamin sunna na farko kowa ya san duhu da ake ciki a wadanda kashe namun jirgin najeriya an taso babu wani abu da aka sa gaba da sunan addini da malantaka da komi illa shirka da allah bida a ma'aikata ke cikin duhu ake kira kowa cikin halin tsoro aljanu sihiri ya jihe shi ya jihe ta ɗan kasuwa da makwabci da makwabci a kasuwa kishiya da kishiya aboki da aboki a wurin aiki da shabda aljon kowa bala'i kowa ta hankali kowa ɗaya bu iya bu yabo kai da malamin tsubu ko ina rayuwa haka take daga an ce dan malami to an tsoro an da malam gobe da nisa da an ce malami an kai tsoro sharri kai jihe ka kai ba haka ta ka kai ka shekara an ce malam babu wani asiri tare da shi haka ka tafi ita wani bida ya ɗaya ke ce bida ya ɗaya ke ce ana shirga ba wani bida ita bida ya ɗaya ke ce shirga duk mutu mana amadar suna na warko aka saka masu alheri yan wasu da ta kagarin wannan hanyar wa'azi yan wasu ka ɗaya za ka ce wani hannun bai wani yan wa nan da ya shekaru amma ka suna zaun wani wani masallaci wuri ne muke sallah birgimi na an kai an ka tsallaka ya tsallaka wata bangaren biyu ce ban metin kuɗa aka saba metin ya rana babu gini ba birgimi ne hektar kudin da katako muke juma aka ce ba a yarda ba ba a yarda kudin a fasa juma ba kuma juma ya can sai a can wancan babba da wasu da aka buɗe babu juma kuma ita inda gidan gidan da rasu a cikin wata ta ba ta tarihi bai shi wannan abu mamaki wani wani malaman shi shugaban iya nan da ran shi zai yi kowa sanin ƙarya da gaskiya sun zauna a gaban shi duk malaman da manya-manya suka ce juma'a in ba ta kai min uku ba ta wata filin biyar ko ɗan juma'a ba ta yi ba ta haka aka hana musar da juma'a wannan malaman suna nan shi shugaban iya nan yau suna sallah inda ana jima za su duka wani wani mawa da ƙane ne ana jin ta kowa sai maka ce annabi ya wani annabi sabu aka aiko annabi sabu aka aiko kare shi ne kwasa shi shugaban ya kwasa abu da kan ya ce da to amma hikimar Allah wannan abin da suka yi ke sabbaba ma sunnan alkhairi da zuwa ta iya da zuwa ta bakin tsaya mun ta juwa har ba ko ko kaga amma ana nan wannan abu ruwa ya wakana aka tara malamai bayan malamai ya tare suka gama mana indin cewa ko da jiwa za ta hana musar da juma yawa kan rana biyu ga watan jiwa fatar bandus sai ka surma ya kirayen allah ya kanci allah ya kanci sai je gidan gidan shi kasan jarida duk cikin duniya su shiga masu ɗan jarida sai dai fuskon sun shiga masu Allah ya kashe kawai kamshi ya sa mana maganar shugaba na garin gashi sun yi magana an tara malaman gari an ce za a hana yan izala yunwa a cikin tasha ko da shiwa ko da dutse ba juma na babu baya da ba ko da ko da shiwa da ana da rana ka samu ko da kunciya za su cikin da lokacin mu ma a mutu ni ma na kawo na danna magana ta yi ɗauka ne ne rufi zai ƙari uku na yi kuna sa gana tashi abinci aka tare da shi gari yake ta ke zana bala'i za a yaki da yin zana da gwamnati za a yaki yuri na wani da shi wata kima da zai yan wa wannan alfiti ne abin aka tare bala'i a garin da wata abin da aka yi tarihi wata ran kama na wata Allah yan wani a takaice al'umma ne ko wannan dalilin wani abin ne aka hana ma aka ce mu tashi Allah ya abin da ya a lokacin lokacin nan ga yaran ta lokacin ka sun rike juma lokacin lokacin rike juma da farkon cikin zashin ganin daga bayan ana kuma nan ana cewa yare yare ne ina jin na baka mamaki shi da kishi da kishi ya kai a saka mutum mun gini mutum da lokacin ne ne wannan lokacin ne ne mutum to an ta yare ne ko ya ka zaba ba a shi kenan ba za ka zaba ba ne mutum da wani ne za ka zaba wani kirba ba ya muka jini to yan wani jima Allah ya gane yanzu wannan a wannan dan wurin a kan shi ne aka tsoro mala'ika ga shi alhamdulillah yanzu abin da ake ciki wannan ka ta fara wani da abin da ake ciki da gashi kowa sa abin da ake ciki da ana magana juma'a guda yanzu ahlu sunna kanta ba ta yin gargajiya ba sunna kurin ta fi juma'a ishirin ba sana guda biyar ba juma'a juma'a kuma sana ci ma a kowanne ina mu ne juma'a yana sabon umar faruk na arewa ya fi mana juma'a abu ne annabi haka wake nan wannan suna hayaniya kuma Allah wani wata baiwa ta cewa ibawo almal matasa su suna hayaniya a hana za a wane ne muna tura yara karatu da ana ga wane ne wane ne wane sha musu keku a suna nan suna zuwa Allah ba mu ke kawo lokacin aka wata babbu na ta farko saudiya kan yaruwa ta jin goma ko suka sai sai ko suka sai masa duka sun zake wani yanzu su malamu kuna ake zuwa alaban matasa kuna suka sai jami'o'i kuna su suna suna hayaniya suna hayaniya suna hayaniya suna hayaniya muna suna sarari eh bayan ya muke bakaratu ake eh suna ta hayaniya suna a zaka yanzu dai wannan yaran duk kurori duk wata jami'a ba wani ko da kuma ba bangaren wani wani addini hatu hatu ne diyar mutum ta ko wani kwan har na yi har na zoji wala ko almajiri na ɗaya cikin bagare na da shi mutum wani tafi ta wacce ba yanzu ko nan ko nan ne kuma rubuta mana nijar Allah rama ne na Allah rama ta tafi ta ba yanzu ko nan ne zoji babba haka suna nan kawai ko wani muna su kina abubuwan karatu ake to wannan kada bai wata yama sunna karatu ake kuma da shi kuma har yanzu muna nan kan karatu ba hayaniya ba kamar sai hayaniya su kuma da ku yana tafiya in wa a takaice garin kanshi dole an suna da tamoshi roman sunna a gama garin in wa kurin da ci kurin jiyabi kurin fitar da ta kasu kurin duk wanda ya ce maka ce a nan da magana kan sunna kai ya kowai kowai ya maka da ana yin zala ne ninja ne ana ji mata ma shi yin da kashe gidan kowa har da gaje da ni ko ko ina kashe yanzu da aka haka da za a yi kaga an ce musu a musu wulakanci amma suna da kuma har abada mata suna da suna kamar shi iyali har da kiyama a dan ba makaranta mata da hijabi ba ba ta kuma ta kun da tuwo da yau tuwo da kun da sai ku ba kama gura ka sha kama to kun shike ta kare ba ruwa ta karatu na ka dan adana da gargajiya da suna sukan makarantar mata ne ake ana zarawa ne ne suka yi su maza abinci ne ga shi da yanzu garin nan makarantar mata ba a makaranta nan da kwana biyu da aka zo a talabijin ko je ne mata sun kai dubu kowace da hijabi kaf kuma makarantar mata duk wannan sunna ta da mutu a cikin kowa ɗan wa abin iya da yawa iya da yawa sunna gurin sunna ko baka da dole suna da mutu yan haka sunna alkhairi ce yan wa ga al'umma alkhairi ce kwarai abin da muke mata kurin a ci gaba da riƙe addinin Allah a ci gaba da karatu da karantarwa shi ne kurin ƙarfi kan gaba ci gaba da karatu da karantarwa da aiki da karanta wallahi wata ne labari kai wani hukuma ya an fara ne ana yi ana yi wasu mutu a cikin ƙarya kuma za mutu wasu suna hawa masu haka ka mutu suna tuka suna ka a gane ka a gane wasu suna kiran suna ayi suna ayi suna wasu muna yi duka za mutu gaba daya duka za a zama gaban Allah Allah Allah ko hef Allah ya kwaisa da mace a yi da mace ka a yi Allah ya gaba da gaban shi gaba da gobe kiyama ba tsari wasu da wasu na hanyar muna hanyar tabbata duka za mu tabbata za mu tabbata gaban Allah gaba daya ɗan uwa Allah ya wa jama'a albarka ɗan uwa kowa san kullum da bin bin cewa ta gudunmuwa cikin wani aiki ɗan uwa ɓangaren agaji duk an san aiki addini dama dole shi da kai aka ta da dabara da dukiya ɓangaren agaji ma bin bin cewa irin su abdulmuni irin zama na shayi irin shayi irin su ɗan cikin ko ɗan cikin gwargwadon tashin farko su ne farko mun su kai ɗan muna a mutu su da mutu wani masai da ma suna cikin suna cikin gida masu gida muna a mutu masai da ne tana a suna a mutu addu'a da karbar ta bangaren abinci bangaren manyan dattijawa isa da jinka irin su alhaji hassan wani isa irin su alhaji hamsu kwano ga shi ne wani aiki da kwasan alhaji hamsu abin da wannan sun yi ne kuma suna a yanzu amma kafa ce wai a wallahi wasu na abin da liman da har da kuma cewa aiki addini har yanzu akwai masu yi wasu masu yi yi ma da akin amma wancan kafa shi farko su suka kawa kai ma suka yi kuma kai ma bayan ka zata kawa ko wani ya kama shi su sun yi irin su imam magaji farko-farkon wadda manyan shugabannin suna in wasu ranar da yawa allah saka musu in wadda jama'a da an ce da mubariki alhaji irkan sai su hamsa da su ne gaba hamsa da hamsa da hamsa da shi ne wani kuma da kungiya ta biyu islam iya nemi iya nemi hamsa da yana abin conference a ne har magana kungiya da ba mu da damar wazi duk sai cikin su kuma addini hidima yan wa wannan mai wannan magabata duka mun wata da cikin shiga wannan bangaren agaji bangaren masu dukiyar bangaren masu kawo shawara da gudun baya sun yi wasu na yi a yanzu suna cikin yi kuma Allah ba su damar yi ci gaba da yi Allah saka wutar alkhairi wanda ba shi da yi ma muna fata Allah ta taimake shi ma yi da addini na kowa ne na kowa ne ba na malam bane ba na alhaji bane ba ba na wuce bane ba na kowa ne da addini na Allah ne Allah ke ma sharan wa zai zo ku bayani irin gudunmuwa da da yawa suke za mu ci insha Allah kayan nan mu hada da alhaji Umar ko da minti biyu ko zo ne alhaji Umar ko da minti biyu alhaji Umar eh ko da minti biyu ka zo ka yi dan bayani da daga sunna ta aka saba yi su aka saba yi kuma me da ko mutum da ai haƙuri ko da minti biyu ne sai so mata da biyu baya Allah na a ka kuje da
ya salamu alaikum ya jama'atun musulmi wato yau muna babban murna da allah ta rabu wuri guda bayan mun yi kwana 28 muna bauta ma ubangiji mun yi azumi duka mun yi mun kare alhamdulillah to yanzu ni dai babban abin da zan yi magana a kai shine wannan abin da ya gudana na ƙasar wannan tamu da ya zamana sai mutane kowa yana ra'ayi iri-iri ko ra'ayi ko shirku abubuwa dai wanda suke ba na kan hanya ba to amma yanzu mutane kowa ya gano irin abubuwan da suka gudana ƙoƙarin da musulunci ya yawa rama godiya za mu yi mu ce da kowa ya gane yanzu da abin da mulki yake ƙware ma alheri ne gare mu bremen babban godiya ce kowa duk wanda yake tamakar da shi kaza ne to ba haka nan bane ba yanzu kowa ya gano haka alhamdulillah kurun baka
mun kira da tijani rogo alhaji umar isa wa ka san tijani kida wa ka san tijani wace wani kira da wata wajen
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على من لم يبارك jama'a assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ko godiya Allah da ya samu kasancewa wani guri mai albarka bayan watan Ramadan da sunan shugaban ahlus sunna wal jama'a malam Muhammad Bala Dasso wanda biji biji jiki wani zama da yin shi magani a sa cikin addu'a da don kai wata ce yi magana da sunan shi na ɗaya a godiya shi mana kun ga cikin hidimar da ake dukkan mu da muke zuwa wajen karatu kun ga dukkan yau zan ci da wani amma a yi na rana a yi na dare a shiga tele a yi rajo to gaskiya Allah saka mu da kuma Allah sa mu dan Allah kuma Allah kala musu kushin da zai yi ba eh kuma dasa da zai yi na biyu shine wannan tarihi da ya samu na musu mun randau ya kamata ko za a shekara da mutum da shekara sha ne mai ta wata shekara journalist wata yan ɗan biyar sun da sirrani tarfa sun ta kabbe mu amma ya kamata bar wani abu a zuce in allah mu zama cikin shi za mu yi random shiga suna a nijar ma gaba ɗaya da duka musulmi da hudda mu da muka yi da yan nigeria don da ba bambanci tanto muna nan tanto muna nigeria amfani musulunci kenan ba zan so ta baki nan sai da mai wata duk abin da muke so ku sa mu dan Allah an ba haka mun yi asara Allah sa aiki mai a cikin kuma zo ya samu hanya ta kwarai kuma su matasa da kamar malaye kira su yi ladabi su bi sunnar da aka yi kan mu ga yayi na wani wuri da kai ka taso an tarbiyyarta da kai kuma ka bijira malamanka ka bijira shugabanninka wanda ba da abu cikin musulunci kuma dangance da tsaye ta kasa muna maimaita kullum maganar malamin ubanmu wanda yake kullum tafsirin malam abubakar gumi wanda yake zancen zai bude kullum zancen karatu da aiki da karatu da ake da hadisi shi ne zama laya da musulmi wannan tafsiri da shi kanshi wannan refundation ta tsaya haka kawai ya isa ta abuwa kasa ta zama tocin da mun ce kasar mu musulmi ne gomi ya tara fusa gomi ya tara fusa ɗari to a yi aiki da ɗabi'ar musulmi wata kale zama to a rusa ne to ya zama to a aikinmu a amanar mu a dangantakar mu muna fata wannan kasar tamu Allah sa inda aka fuskanci musulunci ya sa ya kare mu daga shar makiya to mu tsaya a wannan turban an ba haka ne ba an kauce to za a ga sakari jira ne kashi a fasa wannan shirin kenan wanda ya wuce Allah ji kan shugabannin mu wanda suka gabata wanda suka musulunci aiki ba zan sana su ba da uwayen mu da uwata tana cikin wannan watan da kuma yan uwanmu na gaba da wanda suka taimaka da wannan hilin karen kan shi na da kewaye alhaji rabatin taɓa sai shi a ga da wani biyan musu yana a cikin maka allah saka mai hari a musu ba wani kana shi mutum kawo namun allah ne za a yi nuna ranar a ƙarshe kira na ƙarshe sai wani abu ne da ya hana mu kwana gaskiya duk shekara muna da listin marayu 116 abin da gaskiya hana mu duk shekara akwai da yawa wani ba su kun shinkawa guda guda wani da gama mu a gama abinda kungiyar ta cike ta ganin masallatai da kuyin a gama masu cika biyar biyar ko jika shida to wallahi bana abin ya nuna dan allah jama'a dan allah dan girman allah a taimaka dan girman allah mutane yara ɗari da shida duk mai so taimaka ya ga abdulhadi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tamam mı? Tamam mı? malamin zai bayani ne na a takaice da irin kokarin yan uwa kuma zai rai da addu'a yan uwa cikin addu'o'i dodi kullum kan mance da matattun gaba daya Allah ya ce ga wata musu kuma masu ran Allah ba su lafiya Allah ba su lafiya kuma Allah kare mana imanin kuma dole in wani addu'a kullum muna roƙon Allah subhanahu wataala a yi addu'a duk inda alkhairi yake na Allah sauka mana shi a ƙasar mu ƙasar mu gaba ɗaya duk inda sharri yake na hili ko na goyi Allah kare mana shi gaba ɗaya da mu da ƙasar mu gaba ɗaya ta cikin wannan addu'a ka wannan addu'a الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da sunana da kuma sunan lajina ko kwamiti wanda yake kura da wannan da'awa ta malam da farko muna miƙa safifiyar godiya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sare mana waɗannan abubuwa suke gudana kamar yadda muke ganin su godiya zuwa ga Allah farko da ƙarshe sannan kuma muna meka safifiyar godiyanmu zuwa ga babban malaminmu a sheikh al-doktor ilyas bin abdullah hafizahullah saboda wannan gudunmuwa da kokari da yake badawa wajen tallafawa addinin allah da wayewa mutane kai wajen ci gabar addininsu da kuma rayuwarsu da duniya Allah ta'ala ya saka mishi a kai Allah sanya aljannar firdaus ita ce makomashi makomin mu gaba ɗaya malam kamar da kuke gani muna tare da malam sama da shekara 30 da wani kusan shekara 40 tun muna yara ƙanana malikin karantar da mu muje gidan shi akwai karatun da ake yi bayan magarba akwai da muke bayan isha'i akwai da ake yi tsakar rana akwai da yake iske mu can makaranta nan bajima ya koya mana duk wani funu na ilimi malam Allah zai shi da gafara ba da ya rasu ba Allah saka mishi da rasai ya koya mana da mutum kuma ni ɗaya ne daga ciki amma muna nan da yawa don haka malam ya zama ramzi ne malam ya zama makoma abin misali ne da dukkan wani mutum mai ikilasi malam a yadda na san shi baya sai irin waɗannan maganganu a yaba shi amma alhaku ba ya kamata mu ɗaliban ilimi ya kasance mana abin majibi ne abin kallo ne wajen ikilasi wajen ƙoƙarin amfanar da al'umma da kuma gushin duniya wannan ma da ya fice a cikin waɗannan fage kuma wannan duk wanda Allah ta'ala ya ƙarfafe shi ya mishi biyo waɗannan sifofi to Allah ya mishi kuma Allah ce innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muslimin man taraka shay'an lillahi awwadahu Allah shay'an khayran a lokacin da ake ta hayaniya wani he nayi jami'a he nayi doktoran he nayi duk aka ji aka kare hayaniya aka dawo malai tsaya karantar da al'umma kuma doktoran da yi wanda mutanen suka je dan ita Allah ta'ala sai ya arzuta shi ga ikhlasi ga komi alhamdulillah muna godiya ga Allah muna godiya ga malam Allah karba ayyukan na Allah sa yi da shi abu na biyu muna gabatar da godiya ga yan uwa waɗanda suke ba da gudunmuwa game da wannan da'awa akwai mutane daban-daban waɗanda suke a goyi ba kowa wanda ya san su sukan tallafa ma wannan da'awa da kudadensu waɗansu mutanen suna nan cikin gida nijar waɗansu suna wajen nijar kowa yana ƙoƙarin shi wajen tallafawa ya ga cewa wannan da'awar ta tafi to muna mai godiya zuwa ga wannan gwamnati da addu'a ta alkhairi Allah ta'ala ya saka musu da daga cikin irin waɗannan gudunmuwa da yan uwa suke badawa kaɗan daga cikin ayyukan da ake yi akwai radiyoyika waɗanda suke a cikin gida akan sa karatun malam a cikin azumi har a wajen azumi kusan wato radiyo-radiyo guda tara ana cikin gida telillika kuma waje da cikin gida tele goma sha daya kusan dukkan sama suna sama satelit in ba ɗaya mai laji gaskiya da wannan ina ji ta kaɗe ta cikin gida amma mafi yawansu duka sama suke kuma wato daga cikin gudunmai ruwa suke badawa da su ne kuma ake ta sayan abubuwa irin waɗannan ababen da ake ta gudanar da wannan da'awa irin wannan abu na wifi da muka saya kwanan da bijima ba da irin su usb da irin tallafin da ake ba su masu sawa cikin gidan rayu da yakan da sauransu wato jirgin waɗannan ne muke ta waɗannan aikace-aikace sannan ko muna ƙara miƙa gudu mana godiyarmu da kuma addu'a ta alkhairi da wasansu daga cikin yan uwa lokacin da zaga cewa wato wuta ya mana karamci a wannan markazi lokaci aka yin karatuttuka kuma sai a ganin cire wuta sai ga cewa ya dace a ce a samu mana kwanon sanar wanda zai ka taimaka mana wato suka kawo gudunmuwan su za a samu mana wanda yake markazi babba wanda yake ba da wuta isassa waɗannan mutane Allah saka musu da alkhairi Allah sanya wani kasance sababi ne shi da su gidan aljanna daga ƙarshe muna mika godiya ga kowa da kowa da sunan malam da kuma ita sunar wannan lajina ko kwamiti na da'awa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sanya wa kowa albarka duk wanda ba da gudunmuwa ta kusa ko ta nesa ta bayyane ko ta ɓoye da kowace irin gudunmuwa wajen yassare wata yadda waɗannan karantuka da amfanar da al'umma kowa muna addu'a ta alkhairi Allah ta'ala ya sanya mishi albarka Allah subhanahu wata'ala ya albarkace shi ya albarkaci dukiyar shi ya albarkaci iyalin shi kuma Allah ya sanya aldar aljannar firdausi ta ce ko mun gaba shi da Allah ya sa mu wannan ayyuka duka mun yi da shi da haka sai mu salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana umurana kullaha wa la takilna ila anfusina طرفة عين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك لنا ولنا فيها صلاح إلا أنت ويسرت برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا واصل أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رب العالمين اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل عباداتنا اللهم تقبل أذكارنا اللهم تقبل قيامنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعد علينا رمضان أواما عديدة في صحة وآفية وإيمان اللهم أعده علينا اللهم أعده علينا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته